بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المكزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعزمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مغلاق الوجود من كنز الأمائب المحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في ديوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدورية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لعبادتهم أو قدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وأشياء والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك آل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي اهلا بيوم اثنين مولد سان اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبجل اهلا بشهر العجم ابريل شهر الكرم اكرم بارض الهرم مولد خير مرسلي a ‘yan uwana musulmi maza da mata manya da yara masoya annai muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ina ƙara taya junanmu murna da farin ciki da haihuwar shugaban halitta shugaban shugabanni ƙirjin kiraza hasken haske watan watanni wanda da albarkacinsa ne muka samu dukkan alkhairi da albarkacinsa ne muka samu dukkan shirya da albarkacinsa ne muka samu dukkan ni'ima da albarkacinsa ne muka samu dukkan rahama ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya masa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga talikai baki daya tun daga kwayar zarra har zuwa giwa ko tun daga giwa har zuwa kwayar zarra tun daga sama har ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana rahmatun muhdatu kadai dai ku sani ni rahma ce kyauta daga Allah zuwa gare ku sallallahu alaihi wasallama a jiya duk mun gaya muku cewa an haife shi safiyar ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal shekarar da aka yi yakin giwa yakin abrahata wanda ya daidai da ranar 22 ga watan april shekara ta 571 da haihuwar annabi isa ala nabina wa alaihi salatu wassalam mun gode wa Allah ta'ala da muke yin farin ciki muke murna da wannan rana wato abin tsoro ne yan uwa musulmi ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mahaluki yayi bakin ciki ko ya bacin rai domin to ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iblis bai taba yin kuka yayi ihu da ƙara ba sai so uku a rayuwarsa zai yi na hudun zuwa gaba ihu da yayi na farko yayi kuka yayi ƙara yayi ihu a ranar da Allah tabaraka ta'ala ya kore shi daga cikin rahmarsa rana ta biyu da yayi kuka yayi ƙara yayi ihu ita ce ranar da aka saukar da Fatihatul Kitabi mala'iku suka rakota rana ta uku da Iblis ya yi kuka ya yi ƙara ya yi ihu ya yi kururuwa ita ce ranar da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi anna shaidana ranna rannatan azimatan yawma da minal janna wa yawma nazalatil fatiha wa yawma wulid to saboda haka yan uwana musulmi abin tsoro ne ranar farin cikin haihuwar shugaban halitta sallallahu alaihi sallama a samu wani musulmi ko wata musulma yana bakin ciki ko tana bakin ciki sai abin ya bada tsoro domin shaidan ya yi bakin ciki ya yi kara ya yi kuwa ya yi kururuwa me dalili saboda wato yana gaba da annabi adamu alaihi salatu wassalam ya mai da shi abokin hamayya yana masa hassada to lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da ayyuka adamu sujada shi bai ba Allah ta'ala ya kore shi daga rahamarsa sai yi alkawari ya ce la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila summa la'atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين yace wallahi sai na halakar da zuriyar Adamu baki ɗaya sai dai ‘yan kaɗan waɗanda suka fi ƙarfi na sannan zan biyo musu ta gaba zan biyo musu ta baya zan biyo musu ta dama zan biyo musu ta hagu zan rika jefa wasu wasi a cikin zuciyoyinsu in sa musu shakka da kokonto ya ubangiji ba za ka same su masu godiya a gare ka ba sai dai ‘yan kaɗan daga cikinsu shi shedan baya so a gode wa Allah sam sam saboda ya san wannan godiya ita ce take sawa Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi bawa ya mai da shi keɓantacce kamar yadda Maulana Sheikh Ahmad Tijani zil qurbi wat tadani sakanan Allah min faidi madadi biya zamil awani ya fadi wa iza arada Allah bi abdin khairan wa an yaj'alahu min khawas ibadihi arrafahu ma alayhi min an-ni'ami wa alhamahu shukraha idan Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya zabi bawa ya saka shi daga cikin keɓantattun bayi to ba sa shi zai yi ta sallah ko azumi ko zakka ko hajji ba a'a baiwar da ya masa ta ni'imar samuwar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ita zai nuna masa idan ya gani sai zuciyarsa ta cika da farin ciki da ta cika sai ya gode da ya gode sai Allah ya zabe shi shi kuma shedan bai so Allah ya zabi bayi shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama kamar kishiyar shedan shi shedan yana cewa wala tajidu aksarahum shakirin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa afala akunu abdan shakura yanzu bana zama bawa mai godiya ba saboda ka duk wanda zai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama daga cikin bayin Allah masu godiya kuma shedan yana cewa la uguyannahum ajma'ina wallahi sai na halakar da ƴaƴan Adamu baki ɗayan su shi kuma manzo Allah yana cewa la uhudiyannahum ajma'ina wallahi ni kuma sai na shiryar da su ga baki ɗayan su to kaga dole ne shaidan ya bakin ciki an haifi wanda zai kwashe jama'a ya kai su aljanna shi kuma yana ta kokarin ya kwashe jama'a ya kai su wuta to ga mai kaiwa aljanna ya zo shi ne ke bakin ciki yake bacin rai bai kamata musulmi shi ma ya bakin ciki a wannan rana mai girma mai albarka da ake farin ciki ba an haife shi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin an aiko shi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ya fita daga makka ya yi hijira ranar litinin ya shiga madina ranar litinin ya daga hajarul aswadi ranar litinin ya yi fato makka ranar litinin an saukar masa da suratul ma'ida ranar litinin an yi isra'i da shi daren litinin ya fara rashin lafiya ranar litinin ya koma ga allah ranar litinin me wannan yake nuna mana ana so mu gane cewa yawmul ahad ita ce ta ayyunis zati yawmul isnain ita ce ta ayyunis sifati wato Allah shine alwujudul awwal allazi laysa qablahu shay'un wa laysa ba'dahu shay'un wa laysa fawqahu shay'un wa laysa dunahu shay'un ranar litinin kuma ita ce yau sani rana ta biyu daga cikin kwanakin sati babu ranar da ta riga litinin sai dai ranar lahadi wato ma'ana babu abin da yake gaban annabi in ba Allah ba Allah shi kaɗai ne a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ba Allah ba dukkan halittan Allah suna bayan annabi ne sallallahu alaihi sallama saboda shine ba'ul bidayati fa bi arafuni bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu ma'anan shi kuma wato litinin din nan shine ta'ayyun sifat shine alwujudu sani saboda haka shi yasa komai na manzo Allah ke juyawa litinin litinin litinin litinin litinin dan me dan a gano shine almabda'ul fayyadiyatul wujudiyya shi yasa maulan mu Shehu Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake cewa salli alal isnaini ramzatu kulli isnaini wa sirruhu fi isnaini wa zaka sirrun azali wato ma'ana ya Allah ina roƙonka kai salati a bisa na biyun samuwa ramzun kowane abu biyu wanda asirinsa yake tafiya cikin biyu biyu wannan kuwa asiri ne na azal tuntuni saboda haka idan an fahimci wannan zaka gane ranar lahadi asiri ne na alifun ranar litinin asiri ne na ba'un shine zaka ji a cikin da'iratul madalib maulan mu shehu ibrahim Allah ya kara mar yadda yana wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma ya alif salli wa sallim alal ba'i allahumma ya alifu salli wa sallim alal ba'i wa nuqdatihi wa shakalatihi salatan tu'allifu lana biha ya wahidu ya ahadul quluba وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقدة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام يوم أوا مسلمي كرم من تاجيا من جي تاريخ قصر هاي هور من الله صلى الله عليه وسلم واتو anan za mu gane girmansa domin ko ajiya mun faɗi cewa mahaifiyarsa ko da ta ɗauki cikinsa cewa ta yi masha urtu bi anni hamaltu bi ni kaina ban san cewa na ɗauki cikinsa ba wala wajattu lahu sikilan ban ji wani nauyi irin wanda masu ciki suke ji ba wala wahaman babu wani laulayi ba amai kama ta jidun nisa'u kamar yadda mata suke samu in sun ɗauki ciki illa an yi an karto haidi sai dai kawai na yi musun al'adata to ina cikin wannan hali sai wani mutum ya zo mini tsakanin farke da kuma bacci sai ce da ni hal sha'urtu bi annaki hamaltu bi sayyidil anami shin ko kin san kin dauki cikin shugaban talikai sai ya tafi ya rabu da ni lokacin da haihuwa ta ta kusanto sai ya dawo ya ce da ni idan kin haife shi ki ce da shi uizuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi summa sammihi muhammadan sallallahu alaihi wasallama walidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun wa sana'u sai da amina Allah ya kara mata yadda bayan ta haife ta ce lamma wa ba'atu waladi muhammadan wa ba'atuhu makahulan madhunan masruran mudayyaban maktunan sajidan lillahi azza wajal rafi'an yadayhi ila samai wa wajhuhu yasdau nuran wa nuditu min as-sama'i يا آمنة لك البشرى فهذا جد الحسنين وأبو الزهراء رفع له في الملكوت قدرا وذكرا وجعل لمن فرح بمولده حجابا من النار وسترا وكل من صلى عليه مرة يجازيه ربنا بها أشرا واتو أبن تتشي لوكتن دا ناحي فتانا محمد صلى الله عليه وسلم ناحي فيشي واتو حد كل يا إدنسا an wanke shi an shafe shi da mai yana kyalkyali yana sheki yana walwali an yanke mai cibi an shafe shi da turare an mai shayi kuma ba faduwa yana kuka yadda jarirai suke ba ta ce sujada yi wa Allah ya daga dan yatsansa zuwa sama ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne fuskarsa tana tsatso da haske sai na ji an kira ni daga sama ana cewa da ni ya ki aminatu hakika albishir ya tabbata a gare ki kin haifi kakan Hassan da Usaini wanda shine mahaifin Fadimatu Zahra sayyidatu nisa'il alamin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ambatansa da kadarinsa a cikin malakutul a'la Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shamaki daga barin shiga wuta ga dukkan wanda ya farin cikin haihuwarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya rubuta ya tabbatar duk wanda ya mai salati kwaya ɗaya Allah zai mar goma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah ina ƙara tunatar da mu ya ku jama'an musulmi mu sani ba wai watan rabiul awwal bane yake tuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum muna tuna shi shi watan rabiul awwal fama mana gyamban zuciyar mu yake yi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullum sai mun tuna shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da shi rahama ga halitta baki daya saboda haka duk abin da ka gani daga wannan rahama ne ya bayyanar da shi kaga ashe ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maulidin sa ake yasa shehu mushe Ibrahim radiyallahu anhu ke cewa yuhayyiju bihi hilalu rabihi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا من الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصص يهيجه به هلال ربيعه ففيه تنادي بسرور الهواتف يهيج به هلال ربيعه ففيه تنادي به سرور الهواتف يهيج به هلال ربيعه ففيه تنادي به سرور الهواتف لقاء نبي الله وهو ملاتف مرامي ومن دون المرامي متالف فلو كنت نعلا للأمين لتم لي مرادي وإلا فصديق الملائف فما الغل في الدارين إلا وساله وكل سوى هذا رياح أواسف فإن لم أجد تقبيلا كفي محمد فما لذ لي عيشي وعمري يتالف وربي ورب المصطفى وكامل أفاد إليه منه وهو يلائف إذا هام من قد هام في الهب بين من إليلا وميلا أو رصته الدوائف يهيج به هلال ربيئه ففيه تنادي بسرور الهواتف وإني لتأروني إذا لا هزة كذلك إن ينتهي بوصف كواسف جمالك ينسيني هنا كل باجة وإني عمري عند بابك آكف وجودك ينسيني نوالا سواه وما الجود إلا منك والكل قارف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنهو لنهو الأوائف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنهو بكسر اللطائف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أودا وإني أعرف عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب كلهم منك خارف لا إله إلا الله محمد رسول الله yan uwa musulmi maza da mata ina ce junan mu murna da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da mun taba ganin shi ba ba tare da mun taba zama da shi ba ba tare da mun tara zamani da shi ba ba tare da mun taba zuwa ya ba mu raƙuma ko shanu ko tumaki ba ko kuɗi kamar yadda yake rabo yake bayarwa mu muna son shi saboda shi kamar yadda shehu shehu Ibrahim ke faɗi uhibbuka shaksan qabla an tujzilan nada ina son ka ya rasulullahi dan kai tun gabanin ka ba da gwaggwabar kyauta to yan uwa malaman soyayya kuma sun ce duk a cikin soyayya babu masoyi duk a cikin masoya babu masoyin da ya kai wanda yake son abin da bai taba gani ba to mu ne waɗanda muke son abin da bamu taba gani ba kawai labari muka ji muka gamsu muka yadda shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisi yake cewa min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahdum law ra'ani bi ahli wa malihi yace daga cikin al'ummata akwai waɗanda sun fi kowa tsananin ƙaunata waɗansu mutane ne da za su zo bayana kowane ɗaya daga cikinsu yana kwaɗayin da zai ganni a ce ba zai ganni ba sai ya ba da iyalansa da dukiyarsa zai bayar da su don ya ganni so ɗaya mun gode wa Allah da Allah ya samu a cikin waɗannan mutane sannan a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa yana cewa ishtaktu ila ikwani ina bege zuwa ga ƴan uwana sabai suka ce su wane ne ƴan uwanka ai mu ne manzo Allah ya ce bal antum ashabi wa ansari ku sahabbaina ne abokaina da mataimakana wa ikwani qaumun ya'tuna min ba'di wa lam yarawni yan uwana waɗansu jama'a ne da za su zo bayana ba su taɓa gani na ba amma suna tsananin ƙaunata saboda haka shi yasa ko a martaba a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato babu kamar martabar mutumin da ya zo duniya ya rayu a duniya ya ga kyale-kyalen duniya da tarkacenta baki ɗaya amma ya guje ta tare da ya ganta amma lahira labarin ta yake ji amma ya ƙaunace ta yana begenta tare da cewa bai taɓa ganin ta ba saboda haka wannan matsayi ne babba ga abubuwan da idan ka ya gani ka watsar da shi na duniya baka damu da shi ba amma abin da idan ka bai taba gani ba labarinsa ka ji ka kaunace shi ka ga iyayenka ka ga babanka ka ga babanka annabi sallallahu alaihi wasallam baka taba ganin sa ba labarinsa ka ji amma ka ce yafi babanka yafi babanka yafi matarka yafi iyayenka yafi dukiyarka yafi jama'arka baki daya yafi danginka yafi rayuwarka yafi numfashin da ke bugawa a cikin tsakiyar hakarkarinka muhimmanci a wurinka saboda shi zaka iya bada rayuwarka to yan uwana musulmi maza da mata wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun anan ne fa ake gasa ba a wurin sa riga ba ba a wurin kyale-kyale ba ba a wurin hawa babban mota ba ba a wurin cin abinci ba ba a wurin surutai ba ba a wurin iya magana ba ba a wurin wasu al'amura daban ba a wurin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne ake gasa domin wanda ya fi ka san annabi ya fi ka komai ko ka fi shi kuɗi ko ka fi shi mulki ko ka fi shi gata ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi kyau ko ka fi shi jama'a ko ka fi shi ɗaukaka ko me ka fi shi inda ya fi ka san annabi ka bari a je kiyama ka gane waye shi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi ita ce rayuwar da duk wanda aka haramta masa ita to ko yana numfashi gawa ne soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi ita ce hasken da duk wanda ya rasa shi to yana cikin tekun dubbai yana ninkaya soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi ita ce waraka wanda duk ya rasa wannan waraka to dukkan cututtukan da ake gudu sun kama shi soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce farin ciki wanda duk ya rasa wannan farin ciki ko me ya tara a duniya ya sani da humumu da gumumu da ahzanu za su zo su yi gidansa rumfa soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matsayi ita ce daraja ita ce martaba ita ce mulkin da ba a siyansa da kuɗi wa kulli mulukil ardi namat uyunuhum wa hadha ka mulkul la yuba'u bidirhami wato ka ga wa sarakunan duniya baki ɗayansu ga wani irin mulki a hannunmu wanda ba a siyansa da kuɗi shine san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma alamun soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato san karatun alkur'ani alamun soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama san iyalan gidansa alamun soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama girmama sahabbansa alamun soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato girmama malaman al'ummarsa alamun soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga so wa dan uwanka musulmi abin da kake so wa kanka alamun soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka fito da wani aibi na musulunci ko wani aibi na wani musulmi wanda wani kafiri makiyin annabi zai gani balle cutar da addini da shi alamun soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gina makarantu na islamiyoyi da masallatai da gidajen marayu da kuma taimakon gajiyayyu da sauran bayin Allah duk wannan alamu ne na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga alama soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kama harshenka in za ka faɗi magana ka faɗi alheri in ba za ka faɗi alheri ba kai shiru wannan alamu ne na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga alamar san sa yawan zikiri yana daga alamar san sa yawan salati gare shi kuma wannan maulidi da ake shi ma wani alama ne na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai kar musulmi ya dauka dole ne in za ka yi maulidi sai ka tara jama'a ka gayyato mutane daban-daban kana iya yin maulidi a gidanka da kai da matarka da 'ya'yanka ku dafa abinci mai kyau ku ci kaji ku yi murna ku shafa turare a ku sa yaran ku su karanta alkur'ani kaɗan ba su kissoshi na iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayansa da matansa da rayuwarsa gwargwadon abin da ya samu shi yasa manya-manyan malaman addinin musulunci sun ba da gudunmawa kwarai da gaske akan sha'anin maganar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har akwai Saidu Daifatu Sufiyatul Baghdadi ya Abul Qasim Junaidu bin Muhammad bin Junaidu al-Kharraz al-Qawariri ya faɗa qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu yace man hadara qira'ata maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama wa azzama qadrahu faqad faza bil iman duk wanda Allah ya masa muwafaka ya samu dama da lokaci da hali ya halarci wurin da ake taron karatun tarihin haihuwar annabin rahama sallallahu alaihi wasallama sannan da ya je bai tsaya yana surutai ba bai zama yana gulmace gulmace ba ko bai zo da wata bid'a ba a wurin ya girmama kadarin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin to ya sani hakika ya rabauta bil imani a wata riwaya bil amani ya rabauta da samun aminci akwai wani babban malami ana kiransa Abu Mahfuz ma'rufu bin Fayruz al-Karki qaddasallahu ruhahu wa nawara darihahu shi ma yayi magana akan maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace man hayya li ajli qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'aman wa jama'a kiwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam hasharahu Allah yawm al-qiyamati ma al-firqati al-ula min an-nabiyina wa kana fi ala illiyina yace duk mutumin da ya samu dama da hali ya shirya abinci da abin sha ya tara yan uwa ya kafa kujeru da rumfuna ya kunna fitilu ya sa sababbin kaya ya kawo turaren hayaki turaren wuta ya shafa turare na ruwa ya feffesa wa jama'a duk ba don wani abu ba saboda farin cikin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan ne domin ya girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ranar alkiyama Allah zai tashe shi tare da jama'an farko tawaga farko na jama'ar annabawa zai biyo bayansu kuma zai shiga cikin a'la illiyina aljannar da babu samanta faridu daharihi wa wahidu asrihi al-imam fakhruddin razi qaddasallahu ruhahu wa nawara darihahu shi ma yayi magana akan maulidi abin da yace cewa imamin shaksin qara maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw shay'in min al-ma'kulat illa zaharat fihi al-baraka wa fi kulli shay'in wasala ilayhi zalika al-milhu aw al-burru aw ghayruhu wa man wasala ila jawfihi shay'un min zalika fa innahu yadribu ay yataharraku wa la yastaqirru fi fi jawfihi hatta yaghfira Allahu li akilihi yace babu wani mutum da za a zo wurin taron maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani malami ya hau mimbari yana faɗin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne mai kwarjini abin girmamawa mai gaskiya mai amana mai haƙuri mai kunya mai kyauta mai yafiya mai kankan da kai idan ya ga wannan malami yana wannan jawabi ya ɗauko ruwa ya kawo ya ajiye a wurin ko ya ɗauko wani abinci ya kawo ya ajiye a wurin bayan malamin nan ya gama jawabin duk da zai yi sannan sai ya ɗauki wannan abinci to ya sani wannan abinci albarka za ta bayyana a cikinsa ko kuma wannan abin sha albarka za ta bayyana a cikinsa kuma duk inda abincin ya shiga albarka za ta sauka idan abincin nan abinci ne mai gishiri ko ko abin shan nan abin sha ne mai sukari ko ma dai menene in har ya shiga cikin wanda ya ci to ba zai zauna ba zai dinga yawo a cikin cikinsa har sai Allah ya ce masa ya natsu sai ce ya ubangiji ka ce in natsu alhali baka gafarta ma wanda ya ci ni ba idan abin sha ne ya ce ya ubangiji yanzu na natsu bayan baka gafarta ma wanda ya sha ni ba sai Allah ya ce to na gafarta masa sannan wannan abincin maulidi zai samu natsuwa a cikin cikin wanda ya ci shi ya ce wa in ƙuri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in dahirin fa kullu man shariba min zalika al-ma'i dakhala qalbahu alf nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alf zulmatin wa illatin wa la yamutu qalbuhu yawma tamutu al-qulub yace duk mutumin da ya je wurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani malami ya hau kujera akan minbari yana karanta tarihin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya maza ya dauko ruwa ya zo ya ajiye ruwa mai tsarki duk sanda aka gama karatun haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ya dauki wannan ruwan ya sha ya sani haske dubu ne zai shiga zuciyar shi rahama dubu za ta shiga zuciyar shi sannan duhu dubu zai fita daga cikin zuciyarsa illa da cututtuka dubu za su fita daga zuciyarsa sannan zuciyarsa ba za ta mutu ba a lokacin da zukatan bayi suke mutuwa saboda kwaɗayin abin duniya sannan abu abdullahi muhammad bin idris shafi'i qaddasallahu ruhahu wa nawara darihahu shi ma yayi magana akan falalan maulidi yace man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikwanan وهيا لهم دعاما وأخلا مكانا وعمل إحسانا وسار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنة النعيم yace duk mutumin da ya tara mutane yan uwa musulmi saboda farin cikin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya musu abinci kala-kala ya kawo abin sha ya ware wuri watakila wurin ma zuwa ya ya biya kuɗi sannan ya aikata ihsani iri daban-daban kuma ya zama saboda wannan ya zauna ya karanta wani abu na haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan farin ciki da murna to ranar alkiyama Allah zai tashe shi tare da siddiqai da shahidai da salihai kuma zai zama cikin aljannan ni'ima sannan akwai Abul Hasan Sari ibn al-Mughallas as-Saqadi qaddasallahu ruhahu wa nawara darihahu shi ma yayi magana akan fadalan maulidi abin da yace cewa man kasa da maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallama فقد قصد روضة من رياض الجنة لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من أحبني كان معي في الجنة abin da yace yace duk mutumin da ya doshi wani wuri ko wani mazauni wanda ake taron farin cikin karatun haihuwar shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ya sani fa ba wani wuri ya dosa ba fa dausayin aljanna ya dosa domin bai doshi wannan wuri ba sai dan saboda soyayyarsa a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce duk wanda ya so ni zai kasance tare da ni a cikin aljanna sannan akwai sultanul arifin al-imam jalaluddin suyudi qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu shi ma ya faɗa a cikin sharhi shama'il yace ma min baitin aw mahallin أو مسجد أو زاوية قرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبت الملائكة أهل ذلك البيت أو المحل أو المسجد أو الزاوية وصلت على أهل ذلك المكان وأمهم الله بالرحمة والرضوان وأما المطوقون بالنور وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وأزرائيل والصافون والهافون والكروبيون أي المسرئون في دعاة الله فإنهم يصلون على man kana sababan liqira'atihi wato abin da yace babu wani gida ko wani fili ko wani layi ko wani wuri ko wani masallaci ko wata zawiya da za a tara yan uwa musulmi saboda farin ciki a karanta wani abu a cikin wannan wuri na tarihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko tarihin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai face mala'iku sun lullube wannan wuri ko wannan layi ko wannan gida ko wannan masallaci ko wannan zawiya za su yi ta salati a bisa waɗanda suka taru a wannan wuri kuma rahmar Allah da yaddarsa za ta lullube su sannan akwai mala'ikun da ake kira mudawwaquna bin nuri sune jibrilu da mika'ilu da israfilu da azra'ilu da kuma sauran wasu mala'iku da ake kiransu as-safu alhafuna da kuma mala'ikun da ake kiransu alhafuna da kuma mala'ikun da ake kiransu kurubiyuna su waɗannan su ne masu gaggawa a cikin da'ar Allah tabaraka ta'ala kamar yadda mu mutane muke gaggawa a cikin saban Allah haka su suke gaggawa a cikin biyayya ga Allah to su waɗannan mala'iku manyan ba za su tinkari jama'ar da suka zo taron maulidin ba a'a su za su dinga yin salati ne ga wanda shi ne sababin tara jama'ar da ake karanta musu tarihin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin falalan maulidi ba'arin malamai ya ce ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallama illa rafa Allahu anhu alqahada wal bala'a wal huzna wal garaqa والآفات والآهات والبليات والنكبات والبغضاء والحسد واللصوص فإذا مات هون الله عليه جواب منكر ونكير وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر yace babu wani mutum musulmi ko wata mata musulma wanda ko wadda za ta sa ko ya sa a tara masa jama'a ko a tara mata jama'a ya dafa abinci ko ta dafa abinci a shirya wuri a gidansa ko a gidanta a karanta tarihin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah tabaraka ta'ala ya dauke talauci a gidan ya dauke bala'i ya dauke bakin ciki ya dauke dilmiya ya dauke illoli ya dauke masifu ya dauke bala'o'i ya dauke durkusawa arziki ya dauke bacin rai ya dauke gabar masu gaba ya dauke hasadan masu hasada ya dauke idanuwan barayi daga barin wannan gida idan kuma ya mutu ko ta mutu Allah ta'ala zai sauƙaƙe masa ko zai sauƙaƙe mata amsar da za ta bawa mala'ikun nan guda biyu munkaru da nakiru sannan kuma za ta kasance ko kuma zai kasance daga cikin waɗanda za su zauna akan kujeran makadi sirgin inda malikin muqtadirin wato wanda za su hau kan kujeru na gaskiya a cikin fadan Allah tabaraka ta'ala su ne sarakunan mahabba sannan daga cikin bayin Allah manya akwai wanda ya yi ru'uya da manyan sahabban nan guda hudu sayyidina abubakar siddiqu allah ya kara mar yadda sayyidina umar faruku allah ya kara mar yadda sayyidina usman zunnuraini allah ya kara mar yadda sayyidina ali ibn abi dalib asadullahi al-galib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala allah ya kara mar yadda wato ya gansu shi kuma yana daga cikin masu yin maulidi a kowace shekara wato yana daga cikin waɗanda suke girmama maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a koda yaushe to da suka ganshi sabon nan guda hudu sai suka yi murmushi baki ɗayansu sai sai na bakar siddiqu sai ya ce masa man anfaqa dirhaman ala qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil janna yace duk mutumin da ya ciyar da dirhaminsa kwaya daya saboda tsananin farin ciki da murna da annashuwa da walwala a bisa karatun tarihin haihuwar annabin rahama sallallahu alaihi wasallama to zai kasance abokin zamana a aljanna sayyidina umar faruku shi ma sai ya ce masa man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallama faqad ahayal islam duk mutumin da ya girmama haihuwar annabin rahama sallallahu alaihi wasallama to hakika ya raya musulunci sayyidina usman kuma sai ya ce masa Allah ya kara mar yadda man anfaqa dirhaman ala qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama fa ka'anna ma shahida gazwata badrin wa hunain duk mutumin da ya ciyar da dirhamin sa kwaya daya saboda farin ciki a bisa karatun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakika wannan za a bashi lada kamar ya ya halarci yakin badar da yakin hunain sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sai ya ce masa man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallama wa kana sababan liqira'atihi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab duk mutumin da ya girmama taron farin cikin haihuwar annabin rahama sallallahu alaihi wasallama har ya zama sababin karatun tarihin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama to ba zai bar duniya ba sai da imani cikakke sannan zai shiga aljanna ba da hisabi ba to wannan yan uwa duka falala ne na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da hali ya kama maulidi ya tayi ya tayi ya tayi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin sa kullun kullun ana yin sa sati sati ana yin sa wata wata ana yin sa shekara shekara ana yin sa a koda yaushe ba wai sai watan rabiul awwal ya kewayo ba sai shekara ta kewayo ake yin maulidi ba shi maulidin annabi ana so kullun ya zama kana tuna shi kana cikin farin ciki da shi kuma maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ne babba ga ƙasa kariya ne babba ga gari kariya ne babba ga kowace anguwa sannan kariya ne babba ga jama'an musulmi idan suna yi domin a jiya in ba a manta ba mun faɗa cewa maulidi abubuwa ne guda biyar farko zumunci haɗuwan ƙabilu daban-daban na musulmi a wuri guda wannan zumunci ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu shine karatun alkur'ani na uku shine yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaban halayensa da ɗabi'unsa na hudu shine raban abinci da abin sha na biyar addu'a ga ƙasa da jama'ar ƙasa da shugaban ƙasa da sauran al'umman musulmi baki da malamai suna ba da wata hikaya cewa zamanin khalifa haruna rashid akwai wani mutum da aka yi a wani gari ana kiran garin basra mutumin nan mai yawan saban allah ne baya kakkautawa akan saban allah har ta kai ma mutanen garin suna zaginsa suna da ya zo wuri za a rika jifansa saboda yawan zunubansa da kazaman ayyukansa to sai ya zamana duk sanda shekara ta kewayo watan rabiul awwal ya tsaya to sai ya je ya wanke kayansa ya bar shan giya ya bar neman mata ya bar fasikanci ya bar barna ya bar fasadi duk abin da ya tara na kasuwanci ya ta rabo yana ba wa marayu da gajiyayyu da almajirai da talakawa idan ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya to sai ya tara malamai da jama'a ya je ya gayyato su ya ce don Allah a zo a karanta min tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abun mamaki lokacin da wannan mutumin ya mutu a basra kawai sai aka ji sauti madaukakin sauti ana cewa uhduru janazata waliyin min awliya illah ya ku jama'an musulmi ku yi kokari ku zo ku halarci jana'izar wali daga cikin waliyan Allah amma ba a ji muryar daga ina take fitowa ba mutanen gari suka dinga fitowa suna barkowa daga ko'ina suna zuwa su suka ga ai wannan mutumin ne ai to wannan mutumin banza kuma irin wannan kaza kaza kaza dai shikenan aka dai taru aka yi masa sallah da aka yi masa sallah manyan malaman garin baki ɗayansu babu wanda bai mafarki ba a wannan dare ya ga wannan mutum a cikin aljanna ya sha kwalliya ya yi ado ga ƙoramar giya ga na zuma ga na madara suna wuciya a gabansa ga gilmanin mukhalladu ga hurul inu sun kewaye shi sai suka ce masa ah kai kuma wannan kai kai da kake fasiki a duniya me ya kai ka wannan matsayi bima nilta hazil fadila da me ka samu wannan wannan falala yace bi ta'azimi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda girmamawar da nake wa haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ana bada wata hikaya cewa an yi wani sarki wannan sarkin shi kuma azzalimi ne bai da adalci yana zaluntar mutane amma al'adarsa duk lokacin da watan rabiul awwal ya tsaya to shi kenan sai kuma ya koma dariya ya koma annashuwa ya koma walwala ya koma taimako ya koma ibada ya ta ƙoƙarin kyautatawa bayi duk shekara sai ya yi taron waliman karatun haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama akwai wani dan baffansa yana son mulki kwarai da gaske wata rana bai ankara ba yana zaune a cikin ɗakinsa kawai sai ya ga wannan yaron ya shigo da takobi a hannunsa kuma gashi ba kowa kuma shi ba makami a hannunsa sai wannan ɗan baffan nashi sai ya ce masa man yukhallisuka minni ya akhbasan nas wa zai kubutar da kai daga hannuna a yau ya mafi munin mutane a zalimin sarki kawai abin da ya fito bakin sarki sai ya ce yukhallisuni minka maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai kubutar da ni daga sharrinka sai maulidin da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rufe bakinsa ba kawai sai aka ga kibiya daga jikin bango ta fito da ƙarfi ta dake shi a kirji ta huda sai da ya bullo ta bayansa wannan yaro ya fadi yana faduwa sai ya ji daga jikin bangon ana ce masa azzamta maulida habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallama fanajjainaka fa in zitta zidnaka ka girmama maulidin masoyinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka mun kubutar da kai daga sharrin wannan yaro idan ka ƙara girmama shi za mu ƙara kiyaye ka to sai sarki ya tuba ya yi kuka ya yi nadama daga irin ayyukan da ya dinga aikata na zalunci a baya ya gyara rayuwarsa ya gyara lamarinsa ya gyara mulkinsa kuma ya zama na duk shekara sai ya raba dukiyarsa kaso uku sai ya cire kaso ɗaya sai ya ciyar a cikin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yan uwa maulidi kariya ne babba ga bawa manzan Allah sallallahu alaihi sallama sansa idan ya kafa a zuciya yana kiyaye bawa daga dukkan sharri walamu shi Ibrahim yana cewa hamani rasulullahi an kulli ramihi على رقم قاد للبراز ورائه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى الذكر والهب صلاة ترقنا إلى ما تخصص هماني رسول الله عن كل رام على رجم قاد للفراز ورائه هماني رسول الله عن مكر ماكر وشوم لذي شوم وكل الجوائي هماني رسول الله أمك ماكر وشوم لذي شوم وكل الجوائن وسير لذي سهر وأين لآئن ومن رام دريكا سعى في مصاله بيمن رسول الله كافي وملجئي فما مبجد الأرض الحقير جرابه نسات لمن يبدي سلامات والأولى يخلي عن المداه من كل كاده فإن رسول الله حامي زماره وقد جاء منصورا على كل كاده وقد كوفي الأذاب يوم تهذبوا وردوا بكيز بل فلا يلفواده وإني مع المختار في كل هالة بحب وذكر ثم قرد المدائن فمن راشنا وسامه فورائش إلى نار فلن زرا بالكواده عليه صلاة الله ثم سلامه أنالوا بها كل المنى والمرابه عليه صلاة الله ثم سلامه ليرفع عن الهادي على كل ماده عليه صلاة الله ثم سلامه لتملأ منه بالأمين جوانه عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبل سعيه ثم كل المدائن عليه صلاة الله ثم سلامه فتسقى أرادي بالنزول دوالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بيانجه وكل المصالح عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن يقتفي من كل بر وصالح ومن يقتفي من كل بر وصالح لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yan uwa manyan malamai suna ba da wata hikaya cewa zamanin khalifa abdulmalik bin marwan an yi wani saurayi wannan saurayin yana son kwalliya yana son hawa doki ko da yaushe aikinsa kenan wata rana ya hau doki yana zagaye gari shikenan sai doki ya zabara da shi yayyayi ya sarrafa doki doki ya ki sarrafuwa doki ya ja shi tafiya yake yana jan doki doki jansa yake bai zame da shi ba har sai da ya kawo shi bakin kofar fadan khalifa abdulmalik bin marwan yana zuwa wurin ashe dan sarki ya fito yana wasa kawai sai doki ya take yaro yana take yaro yaro ya mutu yana mutuwa aka kama shi wannan saurayi kuma shi sarki yana son wannan yaro ana gaya masa hankalin sarki ya tashi idansa ya yi ja ya faɗi maganganu ya faɗi irin kuma kisan da zai wa wannan saurayi idan an kawo shi lokacin da aka taho da saurayi za a kawo shi wurin sarki hankalin saurayi ya tashi ya tabbatar mutuwa zai sai yana maganganu a zuciyarsa yana cewa wallahi idan Allah ta'ala ya kubutar da ni daga wannan masifa da na shiga to zan yi maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zan sa a karanta min tarihin rayuwarsa zan ciyar da abinci zan ba da dukiyata yake na ana kawo shi gaban sarki sarki yana kallon shi kawai sai ga sarki ya kama dariya ha to kai kuma ya aka yi haka kuma kawai shi kenan ba a ga yaro bane kuma sai aka take shi ce wallahi ranka ya dade ban lura bane ce Allah sarki ai da ganin ka dama na san ba za ka taka shi da gangan ba to to shi kenan to ai je ka kawai je ka mun yafe har ya saurayin nan ya juya zai fita sai sarki ya ce masa ato sina sira ya fata amma saurayin nan ina ga ka iya sihiri ko sai wannan saurayi ya ce la wallahi ya amiral muminin wallahi ni ban iya sihiri ba ya sarkin muminai sai ya ce masa afautu anka lakin tukhbiruni ma za qulta lamma dalabtuka na yafe maka gaskiya amma da wuce ka gaya min me ka faɗa me ka karanta na addu'a kamin in neme ka sai ya ce wallahi ranka ya dade ban yi wata wata addu'a ba cewa nayi kawai in khallasani Allahu min hazil musibati wal waqatil azimati a amalu walimatan liqira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ta'ala ya kubutar da ni daga wannan masifa daga wannan bala'i da na afka to zan shirya taron waliman karatun tarihin haihuwar annabin rahama sallallahu alaihi wasallama sai khalifa abdulmalik bin marwan ya ce kada a fautu anka wa hazihi alfu dinarin li ajalil walimati wa anta hillun min dami waladi ya ce hakika na yafe maka samari kuma ma ga dirhami dubu maulidin da za ka yi ga dirhami dubu ka je ka yi kuma jinin ɗana ya halatta gare sai wannan saurayi ya fita an yafe masa kuma ga dirhami dubu a hannunsa saboda albarkar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana ba da wata hikaya ita ma a basra aka yi wannan wani mutum ne kowace shekara yana shirya taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyaci jama'a daga gari gari sukan zo taron farin ciki na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana kashe dukiya mai yawa to amma makwabcinsa ba Yahudi ne, ba Yahudan kuma yana da mata, ita ma ba Yahudiya ce, to kullum sai su dinga gulmansa, da shekara ta kewayo zai taron maulidi yana kashe kudadensa yana yanka dabbobi ana ta shirye-shirye sai matar ta ce wa mijinta, ma balu jarinal muslim fi haza shahar yuzibu malin kasiran, wai me ya samu shi makwabcin nan namun nan musulmin nan ne duk shekara idan irin wannan watan ya tsaya sai ya kashe dukiyarsa mai yawa sai mijin nata ya ce mata ya zumu anna nabiyahu wali da fihi wai yana riya cewa annabin su annabin shi wai an haife shi ne a ciki suka dai wawaitar da maganar da haka dai gashi nan gashi nan to lokacin da dare yayi matar ta kwanta bacci sai ta yi ruya ta ga wani taro babba ga wani mutum babban mutum mai kwarjini cikakke mai kyan fuska mai kyawun launi mai yalwar goshi mai manyan kafaɗu mai faɗin ƙirji mai manyan idanuwa mai gada-gadan idanu ƙwayar idanuwa mai tsawon karan hanci mai fararen haƙora mai kaurin gemu mai tsawon wuya ma'abocin kwarjini ga kyau ga natsuwa ga kamun kai ga ƙanƙan da kai yana zaune ya sun kuyar da kansa ga sahabbansa sun kewaye shi matan nan sai kyan wannan mutum sai ya birge ta sai ta matso wurin taron jama'a sai ta ce ma wani mutum a wurin daga cikin sahabban wannan kyakkyawan balarabe sai ta ce masa man hazar rajul wani wa- wa- wani mutum kenan wannan na ga haskensa ya yi yawa ga kyau ga kwarjini ga shi kuma kamar sarki amma ga ladabi ga natsuwa kuma sai wannan mutum da ta tambaya sai ya ce mata haza huwan nabiyul muhtar allazi arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa arsalahu bil haqqi bashiran wa naziran sai ya ce mata wannan biki san shi ba shine annabi abin zabi wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai harki Allah ta'ala ya aiko shi da gaskiya mai albishir da aljanna mai gargadi da gidan wuta shikenan sai matan nan sai ta ce ma wannan mutum da ya bata wannan amsa ayu kallimuni iza kallamtuhu idan na matsa na gaishe shi na mai magana dan Allah zai kula ni sai ya ce mata innahu laysa bi mutakabbirin wala jabbarin ai shi bai da girman kai misqal zarratin bai da jin kai matsa ki masa magana ki gani ki sha mamaki tana matsa sai ta ce ya Muhammad haka yadda ka ji din nan ba girmamawa ba komai tunda ita ba addininsa take ba ce masa ya Muhammad sai manzo Allah ya dago da ya kalle ta sai da ta ji tsigar jikinta gaba ɗaya ya kaɗa saboda kwarjini da kyau sai ya ce mata labbaiki ya amatallah na amsa miki ya ke baiwar Allah sai ta ce ya habibi atujibuni bitalbiyati wa ana min gairi dinika wa min a'adika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa mata sai ta ji ƙaunarsa baki ɗaya ya game ta ciki da waje sai ta ce ya masoyina yanzu ka amsa min hadda talbiya kamar ni ba yahudiya ka ce da ni labbaiki alhali ni ba akan addinin ka nake ba sannan kuma ma hasali ma ni ina daga cikin masu tsananin gaba da kai da kiyayyarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan wa bir risalati khatiman ma ajabtuki bi zalika hatta alimtu anna Allah lil islami qad hadaki yace mata na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya annabi kuma ya zanya ni ne cikamakin manzanni ban amsa miki da cewa labbaiki ba sai da na san cewa Allah ta'ala ya shiryar da ke zuwa ga shiga cikin wannan addinin nawa sai ta ce wallahi innaka lanabiyyun karim wa innaka la'ala khuluqin azim ta ce wallahi na rantse da Allah kai annabi ne babba wallahi kafa annabi Musa wallahi kafa annabi duk kakanninta nan annabawan banu bani Isra'ila nan duk sai da ta ambato sunansa ta ce wallahi kafi su kuma wallahi kai kana bisa ɗabi'a mai girma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka muhammadun rasulullah hakan ta ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa kai din nan Muhammadu manzan Allah ne na gaskiya to daga nan sai ta yi alkawari a zuciyarta cewa idan gari ya waye za ta haɗa sadaka mai yawa za ta aikawa da wannan mutumin da yake maulidi ya ƙara a cikin abin da yake shiryawa na taron farin cikin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda farin cikin musulunta da ta yi to da gari ya waye sai ta rasa yadda za ta yi ta gaya mijinta shikenan kawai tana sake-sake yadda za ta yi ta fita ta je ta yi cefane ta aika da wannan mutumin kawai sai ta ga mutumin mijinta yana ta shigowa da kaji da abubuwa na cefane na girki ha sai ta ce a mai gida wai walima za ka yi ko me za ka yi kana ta shigowa da kayan girki kuma mu ba wani abu zami ba kai mai gida a raka fi himmatin azimatin wallahi na ganka cikin himma madaukakiya kamar an yi wani haihuwa ko za a yi wani taron biki sai ya ce ba wani abu ne ya sani wannan ina yi ne li ajalin lazi aslamti ala yadayhi bariha ina yi ne saboda girman mutumin da kika musulunta a hannunsa jiya da daddare sai ta ce masa "Ah, man kashafa lakal amra wa atla'aka alaihi kai ko wane ne ya- ya gaya maka wannan al'amari da ya faru da ni a daren jiya wane ne ya sanar da kai sai ya ce mata allazi ursila ilaiki wallazi ursila ilayya wanda aka aiko miki ni ma shi aka aiko min saboda haka sai suka haɗu gaba ɗaya suka musulunta kuma musulunci mai kyau albarkacin maulidin annabin rahama sallallahu alaihi wasallama saboda haka yan uwana musulmi lamarin maulidi yana da falala kwarai yana da girma kuma an daɗe ana yi kusan shekara dubu da ɗari biyu ko da ɗari ɗaya ana yin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma waɗanda suke yi manyan malamai ne suke yi manyan waliyai manyan bayin Allah manyan salihan bayi sai kuma manya manyan sarakuna masu tsoron Allah su ne suke yin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa musulmi mu dauki lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sai shekara shekara ba ba sai wata wata ba ba sai sati sati ba akwai daga cikin waliyai ana kiransa Abul Abbas al-Mursi yana cewa lauga ba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam darfata ainin ma a'adattu nafsi min jumlatil muslimina da zan rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyata daidai da kiftawar ido to da an ana kirga musulmi ba zan sa kaina ba saboda haka ana so a sa annabi a zuciya a koda yaushe a dinga yawan tunanin shi a dinga yawan kaunar shi ana kwaikwayon halayensa ana raya sunnoninsa mazanmu da matanmu ana so mu zama muna kula da wannan Allah ya ƙara mana soyayyarsa Allah ya ƙara mana biyayya gare shi, Allah ya haɗa kawunan mu gaba ɗaya musulmi mu tafi cikin hidimarsa da kuma ƙaunarsa da kuma wato girmama ranar haihuwarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama domin rana ce wadda take dauke da falala rana ce wadda take dauke da rahama rana ce wadda take dauke da alkhairi rana ce wadda take dauke da ni'imomi waɗanda ba za su kidayu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana soyayyarsa ya tabbatar da mu a cikin mabiyansa a lokaci yana hararan mu za mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu kuma zuwa gobe za mu dora daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubayda nufarij karbahu abadan يا من لا شبيه له حقا ولا ند انت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانساب يا احمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد ال اصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين